إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله القائل وقوله الحق ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيته وخليله وأمينه على وحي ومبلغ الناس شرعه والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه بر الميامين عباد الله خطبتنا اليوم بإذن الله تعالى تكون مع قضية اجتماعية خطيرة وخصلة من خصال أهل الجاهلية بسببها تنتشر البغضاء ومنها تنبئث الأحقاد ولأجلها رفعت شعار شعارات جاهلية شعارات جاهلية ولقد ذم الله الجاهلية بكل أنواعها في القرآن وقد أشار القرآن على أن للأعداء لهم يد الطول في إيجاء هذه هذه الفتنة علينا علمنا أم جهلنا وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره بسبب نزول هذه الآيات يقول الله تعالى في سورة آل إمران يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين قال زيد بن أسلم إن شاس بن قيس اليهودي وكان شيخا عزيم الكفر شديد الطعن على المسلمين مر على نفر من الأوس والخزرج في مجلسهم يتحدثون فغازه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة والبغضاء فقال قد اجتمع ملأ بني قيل بني قيلة بهذه البلاد لا والله لا والله بينهم في الجاهلية لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها في قرار فأمر شابا من اليهود كان معه فقال اعمد إليهم واجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاتلوا فيه من الأشعار وكان بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ففعل وتكلم فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحي حيين على الركب أوس بن قبطي أحد بني حارسة من الأوس وجبار بن سخر أحد بني سلمة من الخزرج فتقاولا حتى قال أحدهما لصاحبه إن شئتم والله رددنا الآن جزعة وغضب الفريقان جميعا وقال قد فعلنا السلاح السلاح موعدكم الظاهرة وهي حرة فخرجوا إليها وانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض حتى دعاهم النبي حتى دعاهم التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من المهاجرين في من معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين أبدأ والجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا الله الله فعرف القوم أنها نزعة أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضا حتى انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات الكريمات يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم عباد الله يقول الله تعالى أيضا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقد ثبت الحديث عباد الله في كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه يعني صحيح البخاري وبوب البخاري بابا بعنوان باب الخطبة أيام منى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النهر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فوالله الذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذه المسألة عباد الله نتحدث عنها ظاهرة خطيرة لم ندخل في المجتمع ولم تدخل في المجتمع إلا فرقته ولا في صالح إلا فسدته ولا في كثير إلا قللته ولا في قوي إلا أضعفته ولا نجح الشيطان في شيء مثل ما نجح في نشرها فقد صب فقد شب عليها الصغير وشاب عليها وشب عليها الكبير إنها العصبية القبلية المقيتة وبالرغم من كسرة أضرارها فإنها وجدت رواجا عند ضعاف الإيمان وقد برزت هذه القضية من خلال فلتات اللسان واشتعلت نارها عبر ما يكتب وينشر على المواقع والسفهات ولذا وجب علينا أن نبين خطورتها وعواقبها وكيف نحفظ مجتمعنا منها وذلك من خلال هذه المواقف عباد الله الوقفة الأولى خطورة وعواقب وعواقب العصبية القبلية فإن العصبية القبلية والحمية الجاهلية قد مكتها الإسلام وأدها من دعوى وأمور الجاهلية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الجفاري رضي الله تعالى عنه لما بلغه أنه عير بلالا بأمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية أي ما زال فيك خصلة من خصال الجاهلية لأنهم كانوا يتفاكرون بالأحساب والأنصاب ويطعنون في الأنصاب أيضا عباد الله الوقفة الثانية بل وضعها بأنها ممكنة تنفيرا للناس من سلوك طريقها واتباع سببها ففي صحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة فكسأ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار والكسأ ضرب الدبر باليد أو بالرجل فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول يا رسول الله كسأ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة وفي رواية أبدأ والجاهلية وأنا بين أظهركم الوقفة الثالثة عباد الله العصبية القبلية والهمية الجاهلية قد توقع العبد في الكبر المذموم وهذا يتنافي مع التواضع المأمور به شرعا ففي صحيح مسلم عن إباض بن همار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا ينبغي أحد حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يبخر أحد على أحد فمن كان متواضعا فإنه لا يبغي على أحد وأنه لا يفخر على أحد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman gudunmuwar Allah da taimakonsa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da mugayen ayyukanmu muna roƙon Allah da subhanahu wa ta'ala ya haɗa ni da ni da ku a cikin farfajiyar aljannar firdausi ya ku ‘yan uwana masu albarka yau muna tare da hutubarmu da muka yi mata take da da'uha fa innaha muntina ku watsar da ɗabi'ar ƙabilanci domin abu ne mai ɗoyi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan godiya ta tabbata ga allah wanda yake mai gaskiya kuma maganarsa dama gaskiya ce da ya faɗa mana a cikin alƙur'ani allah maɗaukakin sarki ke cewa min ayatihi khalqus samawati wal ard yana daga cikin ayoyin allah da ya halitta sammai da kasai waqtilafu alsinatikum wa alwanikum haka kuma yana daga cikin ayoyin Allah da Allah madaukakin sarki bambanta tsakanin launukan ku da kuma harsan wannan aya ce ta ubangiji ko ka yadda ko kaki bambancin yare da bambancin harshe da bambancin wato launin jiki wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah haka ya ambata a cikin alkur'ani mai girma sai ce inna fi zalika la ayatin lil alimina a cikin bambanta yaran ku da bambanta jinsin jikinku da launinku Allah ya ce akwai ayoyi amma ga masu ilimi ba jahilai ba ina godiya ga Allah cewa shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya ina shaida haka sannan kuma ina shaidawa lalle annabi Muhammad manzansa ne kuma bawansa ne kuma tacacce ne wankakke a gurin Allah amintacce ne akan wahayin da Allah ya bashi kuma mai isarwa ne zuwa ga mutane shari'ar da Allah maɗaukakin sarki ya turo shi da ita tsira da aminci da alheri da albarka wanda ba su da ƙarfi balle iyaka su tabbata ga wannan manzo da shi da alayensa da sahabbansa ga baki ɗaya ya ku ƴan uwana kamar yadda na faɗa wannan qadiyya qadiyya ce wacce take da hatsari alama ce daga cikin alamar mutane har yanzu jahiliya bata bar su ba da sababin wannan ɗabi'a ta ƙabilanci wato gaba da ƙiyayya take ƙara tarwatsuwa da watsuwa da fansamuwa a cikin jama'a ta hanyar wannan ne duk wani hikidu da jin haushi yake ƙara azazzala a cikin zukatan bayi da wannan ɗabi'a ta jahiliya ta ƙabilanci da ɓangaranci da nuna ɓangaren yare da launin fata aka ainihin wato ɗaga tutar jahiliya aka yaɗa ta a cikin al'umma hakika Allah ya zargi jahiliya a dukkanin nau'uka a gurare da yawa a cikin alkur'ani mai girma alkur'ani ya mana ishara ainihin wato zuwa ga wannan mummunar aƙida da kuma huruwar fitina dangane da ita ko mun san haka ko da mun jahilci haka al-imam al-bagawi imamu sharhu sunna sahibu kitabu sharhu sunna Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin tafsirinsa sababin saukar wannan ayoyi da suke cikin suratu ali imran wanda ta fara daga faɗin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba in dai za ku biye wa bangaren da aka bawa littafi daga cikin yahudu da nasara ya ruddukum ba da imani kun kafiri na billahi alladhi sai sun mai da ku kafire bayan da kuna da imani Allah ce in dai za ku biye wa yahudawa za ku biye wa maƙayyata za ku biye wa arna Allah ce wallahi sai sun mai da ku kafirai bayan da kuna da imani Imam al-Bagawi da ya zo kan wannan aya sai kawo mana wani asari wanda yake ingantacce da ya tabbata daga sahabi zaidu dan aslam Allah ya haɗa mu da shi a cikin jannatul firdausi zaidu dan aslam ya ce akwai wani bai yahudi ana ce masa shasa bin qaisin yahudi ya zamanto dattijo ne amma kuma yana da kafirci mai karfi a cikin zuciyar shi yana da tsananin gaba da sukar addinin musulunci da annabi da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shasa ibnu qais al-yahudi sai zo ya wuce mutane daga cikin kabilar ausu da khazrat wanda waɗannan kabilu ne na yahudawa guda biyu waɗanda duk mutum musulmi ya san tarihin gabar da ke tsakaninsu da irin nunkufurcin da ke tsakaninsu da irin masifar da suke antaya wa junansu zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da turo shi shine ya sa wannan wutar gaba da wannan wutar kabilanci da ɓangare ko da ɓangaranci da nuna launin yare da launin fata ya lafa tsakaninsu suka koma 'yan uwa akan addinin musulunci da kuma sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukakin sarki yana goranta musu kan cewa ku tuna lokacin da kuka zamanto abokan gaba amma muka zo muka haɗa kanku da wannan addinin kuka dawo kuna son junanku da ƙaunar junanku da kuna bakin gabar wutar jahannama wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha da da qausu da khazraj kuna bakin gabar wuta zuwan annabi muhammadu da zuwan alqur'ani shi ya tseratar da ku daga wannan gaba da kuke kanta wanda kuna dab da ku auka ainihin wato cikin wutar jahannama in ji Allah a cikin suratu ali imrana Allah madaukakin sarki ya faɗa mana dan haka wannan shasa ibnu qais sai ga waɗannan mutane da da an san su kan bala'i da masifa yau ga su a majalisi suna tattaunawa suna hira suna tafawa suna dariya suna nishadi fagaza humara amin alfatihim wa salahi zati bainihim wannan abin sai ya fusata shi hankalinsa ya tashi saboda ganin haɗin kansu da kuma ganin abin da ke tsakaninsu na ƙaunar juna a cikin addinin musulunci ba'adallazi kana bainahum fil jahiliyya bayan abin da da suke kai na jahiliya da gaba da junansu min al'adawati wal bagaba qala sai faɗa da bakinsa yace qadista ma'a mana ubani qaila'a qailata bi hadhihi al bilad yanzu mutanen ƙaila ne suka zo suka taru suke wasa da dariya wanda da mun san abin da suke ciki yanzu wannan addini ya haɗa kansu la wallahi malana ma'ahum idza tama'u biha min qarari yace na rantsi da Allah in dai muka bar su akan irin wannan nau'in haɗin kan na rantsi da Allah mu ba za mu iya zama a jaziratul arab lafiya ba ma'ana ku gane irin wannan abin da shasu ibnu qais ya so ya haddasa a wancan zamani shine irin abin da yanzu wasu daga cikin makiyan addini makiya musulunci makiya alherin al'ummar musulmi suke kokarin hurawa na wutar gaba da bala'i a tsakankaninsu da bakinsa ya faɗa ya ce yanzu mutanen ƙaila su ne suka haɗu ausu da hazarat yana nufin ausu da hazarat su ne suka haɗu suke tattaunawa ya ce na rantse da Allah malana ma'ahum idza tama'u biha min qarari ba za mu tabbata a wannan guri ba ba za mu tabbata a wannan yanayi ba matukar waɗannan mutanen sun haɗa kansu don haka zama bai same mu ba fa amara shabban min al-yahud sai ya kira wani dan uwansa bai yahude wani matashi fa qala sai ya ce masa iqmit alaihim ka tafi gurin su wajlis ma'ahum ka je ka zauna tare da su thumma dhakkirhum yawma bu'athin ka je ka tunatar da su ranar bu'ar wa ma kana qablahu da abin da ya faru kafin ra abin nan kafin wannan rana wa anshirhum ba'd ma kanu karera musu abin da da suka kasance ya taqawaluna fihi min al-ash'ari suna rerawa na waƙoƙi na yaƙar junansu da suke da bala'i da suke da junansu ka shiga fakiyar su ka zauna ka tuno musu da wannan gabar da da suke kanta da wannan bala'in da da suke kai kai hatta waƙoƙin da da suke yi na nuna alamun cewa suna cikin bala'i sun yi nasara akan abokan gabansu ka rero musu wannan baituka ka taso musu da wannan gaba ta jahiliya da da suke tare da ita malam ka duba bai yahudi maza maza ka tafi ka je kai wannan wa kana bu'asun yawman iktatala fihi al-ausu ma al-khazraj bu'as wata rana ce wanda ainihin wato da ausu da khazraj suka yi fata-fata da junansu suka kakkashe junansu suka yi wa junansu rahin mutunci ya ce ka je ka tuna masu wa kana zafaru fihi lil ausi ala al kuma a wannan ranar su ausu su ne suka yi nasara akan kabilar khazraju ka je ka tuna musu kaga waɗanda aka yi nasara akan su hankalin su zai tashi su kuma waɗanda suka yi nasara za su yi alfahari da nasarar da suka samu a wancan a wancan lokaci ko a wannan a wannan lokaci fa fa'ala wannan ba yahudi ya je ko ya zauna cikin su kawai sai ya ɗauko hirar wata kallama yayi maganganu fata kallama alqaum sai musu da hayaniya ta rutse a tsakaninsu inda zalika a daidai wannan lokaci fatanaza'u suka dinga jayayya ba ku ne kuka yi mana kaza ba ai kun gane kuskuren ku a lokacin ai a lokacin mun yi maganin ku ai kaza kaza kaza irin maganganu da suke tayar da masifa tsakanin al'umma Allah ka raba mu da ɗabi'a irin wannan ya Allah Allah ka higa tsakaninmu da wanda suke rura wutar fitina a tsakanin al'ummar mu ya Allah wata faharu suka dinga alfahari hatta tawasa barzulani min alhayyaini ala rakabi kafin ka ankara sai ga ainihin wato mutum biyu daga cikin su sun fara zagin juna da cin kwalar juna da daukar mataki akan juna akwai ɗaya daga cikin su shine ausu bin qibti ahadu bani harisata min al-ausu yana daga cikin ausu shine wannan wa jabbaru bin sakhar ahadu bani salamata min al-khazra da kuma jabbaru dan gidan ainihin wato salama daga cikin kabilar khazra sai ga su biyu sun tada fitina fatakawala suka mayarwa da junansu bakaken maganganu sun maƙala ahadu kuma li shahidihi sai ɗaya daga cikinsu ya ce wa ɗayan in shi itum wallahi radattu hal'an jara'atan idan kun ga dama bala'in da muka yi a wancan shekaru za mu dawo da shi kowa ya je ya ɗauko makami a zo a daku a ga wane ne wanda yake da nasara in kun ce mu ba mu ne muka fi ƙarfin ku ba a sake gwabzawa a gani ɗaya gaya wa ɗayansa ɗaya daga cikin waɗannan wanda suke wannan rikici ko wanda suke wannan maganganu mutum biyu wa gadibal fariqani kafin ka ankara an fusata kowane bangare jami'an gaba ɗayan su wa qala qad fa'alna silaha silah eh to mun yadda tunda ka ce a gwada a sake gwadawa mun yadda jama'a kowa ya tafi gidansu ya dauko makami a je a yiwo hawa kowa ya dauko dokin sa mau'idukum zahira ku zo ku az-zahira wa hiya harratun wani guri ne mai zafin duwatsu fa kharaju ilaiha sai suka fita zuwa wannan guri wandammal aus wal khazraj sai ga kabilar ausu da khazrat wanda da suna gaba musulunci ya zo ya haɗa kansu sai ga su sun zo sun haɗa a wannan fili za su yaƙi ila ba'di da'awahum lati kanu alaiha suka dawo kan da'awarsu da da suka kasance suna yi fil jahiliya a zamanin jahiliya fa ba daga zalika rasulullah labari sai iso wa manzon Allah fa kharaja ilaihim fi man ma'ahu min al-muhajir annabi ya ga bai ga ta zama ba ya tashi ya ɗebi sahabban annabi ya ɗebi abubakar da umar da sauran sahabbai ya tafi da su wannan fili din da ausu da khazarat suka taru faqala sallallahu alaihi wa sallam ya ma'shar musulmi manzon Allah ya same su yace ya ku dangazan musulmi a bid'awal jahiliya yanzu kuma da awar jahiliya za ku dawo mana da ita wa ana baina azhurikum tun ina tsakaninku ban mutu ba za ku dawo mana da maganganu na kabilanci da jahiliya bayan ina nan tun ina nan in na mutu me zai faru Allahu akbar Allahu akbar annabi ya hango tun da har yana nan za a samu wasu munafukai su tada fitina tsakanin al'umma to ya san cewa ko ya mutu wannan abin ba za a fasa shi ba nan ne ma za a rura wutarsa da gaske kuma shine abin da ke faruwa a duk duniyar musulunci yanzu ka je ka tsibirin laraba yanzu ka ga yadda aka raba kansu yadda aka higa tsakaninsu kafirai suna yaƙarsu amma ba su da haɗin kai da za su tattaru su taimaki junansu ba su da ulfa haɗin kan zuciya da addini wanda zai ceto su daga cikin bala'in da suka fada kalli al'ummar falastinawa yadda ake karkashe su kalli yadda ba ma maganar kisan ba a zo ba su abinci sannan kuma a watso musu ba ma ba mai an rusa gidajensu an ci mutuncin iyalansu an yi fyaɗe da matansu an kashe ƙananan yara an rusa asibitoci waɗanda suka saura cikin ƙananan yara da mata masu rauni da tsofi sai an kawo abin rabawa za a raba sun taru suna kokawa da tamutsutsu sai a jefo bom a tsakaninsu sai wargaza su Allah ya yi isan mu Allah ya isan mu Allah ka karɓa mana mu a duniya tunda kowa ya kasa karɓa mana ya Allah wannan shine sharri na raba kan al'umma da ke jawo irin waɗannan abubuwa kalli wannan ƙasa ta mu jama'a kalli yadda yanzu aka rura wutar fitina tsakanin al'ummar hausawa da fulani bahaushe na ikirarin shi bahaushe ne bafulatani na ikirarin shi bafulatani ne wannan na ikirarin an zalunce shi wancan ma na ikirarin an zalunce shi wannan tasa suke yakar junansu bayan kafirai da munafukai da arna da suke yakar mu sannan yanzu yakin ya dawo tsakankaninmu yanzu muke yi mu kashe al'ummarmu mu taɗe wa matanmu mu kashe ƙananan yara mu yanka tsofi mu kwaci kuɗaɗen juna mu karɓa ta ta'akulu amwalakum bainakum bil batil وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون duk mun watsar da wannan addinin da ya haɗa mu wannan musuluncin da waɗannan ayoyin da suka haɗa mu mun dawo muna raya yarukanmu da launukan fatarmu da yankunanmu wannan shine abin da ke faruwa wannan shine abin da ke faruwa don haka annabi ya ce yanzu ina tsakaninku za ku taso da wannan ɗabi'a ta jahiliya bayan allah ya karrama ku da musulunci Allah ya yanke wannan mummunar aƙida Allah ya hada kanku tarji'una ila ma kuntum alaihi kuffaran za ku dawo kafirai bayan da kuna musulunci Allah Allah annabi ya ce ina hada ku da girman Allah ina hada ku da girman Allah ina hada ku da girman Allah ku kowa ya ajiye makaminsa ya koma mazauninsa fa arafa alqawmu annaha nazghun nazghatun min ash-shaytan daga nan ne sai mutane suka gane a fusgar shaidan ne ta ɗauke su wa kaidun min aduwwihim kuma suka gane wannan wani kaidi ne daga makiyinsu ya zo tayar musu da zakamin abin da ke tsakaninsu a da fa alqawus salah silah dan haka sai suka jefar da makamai min aidihim daga hannayensu wa bakau suka fashe da kuka wa anaqa ba'dhum ba'da suka dawo suna rungumar junansu sun ban sarafu ma'a rasulillahi sami'ina muti'i annabi ya jagorance su suka koma cikin garin madina suna masu ji suna masu yi wa annabi da'a fa anzalallahu ta'ala fihim hadhihi al-ayat a dalilin wannan ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyi Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab billahi allazi la ilaha illa huwa in dai kuka biye wasu daga cikin kafirai wanda aka bawa littafi yahudu yaruddukum ba'da imanikum kafirin he sun mai da ku kafirai bayan kuna musulunci kuna da imani Allah ya ce wa kaifa takfuruna ta ya za ku kafircewa Allah wa antum tutula alaikum ayatullah bayan ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasulu annabi Muhammadu na cikin ku za ku tada kabilanci za ku tada wani abu yanzu jama'a a Najeriya malamai suna wa'azi manyan bayin Allah na gari suna an karar da mu amma wasu na lura wutar fitina yanzu haka ina da wani PDF akan wayata PDF ne akan wayata na ƙungiyar Hausawa zalla duk maganar musulunci da addini an ajiye shi na rantse muku da Allah a cikin kaso ɗari na mutanen da suke cikin wannan ƙungiyar kaso tamanin da biyar ɗinsu arna ne ba musulmi ba ne amma wai da sunan hausawa aka naɗa ƙungiyar yana nan yanzu akan wayata in ka karyata ka tsaye ni bayan mun tashi in nuna maka da sunansu da komai nasu mafi yawancinsu arna ne kafirai kai wallahi har da fastoci a ciki da sunan hausawa su ne suka yi taro kwanakin baya a kano taron ya so ya tada hatsariya da bala'i na san wasu ku daga yawa sun sani suka yi taron hausawa zalla ba ruwansu da kai musulmi ne ballantana wai maganan ahadin sunna a kai musulmi ne ma wannan ba damuwarsu ba ne magana ce ta yaran hausa shehu usmanu ya zo ya zalunci hausawa ya yi kaza ya rada sarakuna fulani duk abin da mun manta da shi addini ya haɗe mu kuma maganganu da yawa da suke faɗa akan shehu wallahi ƙarya suke ba haka bane ba su karanta tarihin shehu ba abin da mun manta da shi mun zama ɗaya auratayya kasuwanci mu'amala zamantakewa ya gama kulle mu ya gama manne mu shi suke so su tayar su taimaka wa maƙiyanmu dama ga wasu fitintunu da muke fama da su na boko haram na kidnappers na 'yan lakurawa yanzu jiyan nan nake gani wai akwai wata sabuwar ƙungiyar ta'addanci da ta bayyana ita ma tsakanin sokoto zuwa zamfara wai sunanta ƙartin ƙauye su kuma wannan ƙungiyar lakurawa ne suka yi musu training su kuma ƙartin ƙauye su ne kwanan nan suka higa suka kashe kusan mutum goma sha bakwai a wata daga cikin lokal government ɗin zamfara ne ko sokoto saboda sun nema auren ɗaya daga ciki an hana su kullum malamai suna ƙoƙarin danne wannan matsalar amma munafukan cikinmu da munafukai wanda ba sa tare da addininmu suna ƙoƙarin hesanta da ita Allah ya ce alhalin ana karanta muku ayoyin Allah ga manzan Allah na cikinku Allah ya ce wa man ya atasun billahi wanda ya rike Allah ya watsar da kabilanci ya watsar da duk wata hamiya jahiliya faqad hudiya ila siratin mustaqim Allah ya ce an shiryar da shi zuwa hanya madaidaiciya Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya kuma su imani ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matukar jin tsoron sa wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku sake ku mutu face kuna musulmi Allah ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an ku rike igiyar Allah gaba ɗayan ku wala tafarraqu kar ku rarraba wa zkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku da kuna abokan gaba yanzu Allah ya zo ya kulle tsakaninku ya haɗe zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan kuka wayi gari yan uwan juna da ni'imar Allah ta musulunci wa kuntum ala shafa hufratin minan nar Allah ce da kuna bakin gabar wutar jahannama fa an qazakum minha yanzu Allah ya tsiratar da ku kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yace to haka nan nake muku bayanin ayoyina haka nan Allah ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum tahtaduna ko da za ku zamanto shiryayyu akan tafarki madaidaici Allah yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair don Allah a samu wasu jama'a man daga cikin ku wanda za su dinga kiran mutane zuwa ga alkhairi su dinga wa'azantar da su mummunar ɗabi'a irin ta jahiliya da kafirci da munafurci da mugunta da keta da kisan kai da sauran abubuwa munana Allah ce a samu jama'a mana da za su tashi su mana aiki waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar a samu wasu mana a cikin ku inji Allah su tashi su sadaukar da kansu wajen jan hankalin mutane suna nuna musu abu mai kyau suna hana musu mummuna wa ula'ika min salihin irin waɗannan humul muflihuna irin waɗannan su ne mutanen kirki rabotattu Allah ya ce wala takunu kallazina tafarraqu kar ku zama cikin mutanen da suka rarraba kawunan su waxtalafu suka sassaba wa junan su min ba'd ma ja'ahumul bayyinatu bayan hujjoji da dalilai sun zo musu wa ula'ika lahum azabun azim wannan azaba mai girma tana kansu dan uwa saboda kurewar lokaci za mu tsayar da hudubar a wannan gaba amma akwai sauran ayoyi da kuma waƙafat kusan guda tara ma'ana irin bala'in da wannan ɗabi'a take haifarwa sannan za mu kawo muku labarbaru na irin nau'in ta'addancin da ke faruwa a najeriya nan wanda mu a nan jihar gombe ko mu ce yankin nan arewa maso gabas mu allah ya taimake mu wannan abin har yanzu bai ta'azzara ba a ɓangaren mu amma wallahi yin shiru akan matsalar to kamar ƙara rurawa matsalar wuta ne mu ma ta iso mu ko shekaran jiya waccar na samu labari akwai wani ƙauye da yake gaba da na faɗa na manta sunan shi an samu 'yan ta'adda sun shigo sun yi kace-kace da mutane sun sa harbi mutane sun kwashi kayan abinci sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun koma nan idan ka je ɓangaren su filiya ɓangaren abin da ya shafi wannan gurin da ake tonon mai ɓangaren abin da ya shafi butu an jima ana ɗaukar mutane ana shiga da su jeji abin bai yi tsamari ba ne mu a nan yankin amma ina mai rantsuwa muku da Allah barin wannan matsalar wallahi za a wayi gari baka isa daga nan zuwa Bauchi ba ka fita cikin lafiya wallahi baka isa ba muna addu'a Allah ya kawo mana tsari Allah ya yi mana akwai sakonni guda biyu da za mu isar zuwa uku sako na farko muna mika ta'aziyya game da rasuwar Alhaji Aminu dan tata dan gidan Alhaji Alhassan dan tata Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi babban abin sha'awa dangane da rayuwar wannan bawan Allah shine na ga malamai da yawa suna faɗin alheri a kansa musamman akan dukiyar da Allah ya bashi ya yi aiki da dukiyarsa aiki wa al'umma da aiki wa musulunci abin sha'awa shine wasu abubuwan ba a san ya yi su ba sai yanzu da ya mutu na ga malam kabiru gombe yana bayani kan cewa lokacin da suka za su fara ginin assalam university da ke haɗeja jihar jigawa wannan bawan Allah naira miliyan 500 ya basu miliyan 500 ya tura miliyan 250 ya ce aje a fara daga ba kafin wannan ta kare masu iya sake an taya musu sauran miliyan 250 na ga malam wato disina darakta janar na gidan talabijin na sunna tv ya turo min sako na ta'aziyya musamman kai tsaye tura mu a cikin abin da ya faɗa a cikin wannan sako yana cewa alhaji aminu ɗan tata shine ƙashin bayan tsayuwar sunna tv ma'ana duk gudunmawar da sunna tv ta nema ba wanda ya ba da gudunmawar da ta kai tasa na ga malam daurawa ya yi bayani akan tagomashin wannan bawan allah na ga malamai da yawa na ga malam profeso mansur isa yalwa shi ma ya yi magana a kan wannan ƙaziyya ta wannan bawan Allah Allah ya ji kambanin aminu ɗan tata Allah ya gafarta mishi kuma wannan izina ce ga manyanmu da mawadatanmu da 'yan siyasarmu da waɗanda Allah ya ba su matsayi cewa ga a yadda malam aminu ɗan tata ya koma ga Allah ga maganganun da ake faɗa dangane da dukiyarsa kuma mafi yawancin abubuwa idan yi kamar yadda ruwayoyi suka zo daga waɗanda mun amintu da maganganunsu daga cikin malamanmu shine duk abin da ya zai ce karka a faɗa kowa wannan tsakaninsa ne da Allah duk abin da sai wanda ba a rasa ba wanda wasu su je su fitar da magana amma shi dai a gurinsa bai so a faɗa Allah ya gafarta masa ya masa rahama sa'annan abu na biyu muna miƙa saƙon ta'aziyya na rasuwar Alhaji Amadi Kafira wanda bayan tafiyar ma'aikin hajji muna can muna dab da fitamina muka samu labari da hotuna da jawabai na cewa an kashe wannan bawan Allah wanda wannan kisa kisa ne na gilla kisa ne na wulakanci ruwayoyi mabambanta sun zo dangane da kisan amma dai ala ayi halin duk wata ruwaya da za ta zo ga yadda aka yi dai shi dai an riga an gama da shi an kashe shi da aka duk magana da za a faɗa shi bai ganin ba ta da amfani a gurin shi tunda tuni ya bakunci lahira sun kashe shi qataluhu qatalahumullahu sun kashe shi Allah ya ala'ance su in masu hiruwa bane kuma Allah ya shirye su wannan qadiyya bayan ta'aziyya da zamu nuna da alhirinmu game da wannan to akwai jan hankali da zamu yi wa al'umma da kuma jan hankali da zamu yi wa gwamnati jan hankalin da zamu yi wa al'ummar mu waɗannan yaran da suke wannan kashe-kashen mafi yawancinsu sanannu ne kai ba su ba iyayensu ma sanannu ne ba wanda ya faɗo daga saman bakwai ba wanda aka tsinto shi a jeji mafi yawancinsu ‘ya'ya ne da aka ɗaura auren iyayensu a cikin masallatanmu kuma iyayen suna nan suna gani na sha faɗa muku a nan so da yawa yaro zai yi ta'addanci amma sai a samu wasu iyayen su tafi har police station ko har division division su je ni su karɓo ainihin wato belinsa bayan ya aikata wa mutane ta'addanci munasaba akan wannan babu abubuwan da ba a yi ba a garin nan wanda mutane da yawa sun sani a nan na zo na dinga diri akan cewa yana da kyau gwamnati ta ɗauki mataki akan masu aikata ta'addanci akwai abubuwa guda uku a gurguje da zan kawo waɗanda sun faru kafin faruwar rasuwar amadi kasira abu na farko shine kisan malam albani kuri wanda wannan kisa mu ma ya shafe mu domin sau da yawa wannan dattijon yana zuwa nan ya gabatar mana da fure kutuba ko mutane suna amfana yakan zo ya gabatar da lacca yakan zo ya rike min majalisi idan bana nan ni ma an mun mutuwa game da rusuwar malam albani kuri kuma irin waɗannan yaran su ne suka je suka kashe shi domin ya yi daga da su kafin su kai ga bubburma masa wuka suka kashe shi wannan labari ya yaɗu ko ina banda wannan na zo na yi magana akan wani bawan Allah da aka kwace mar mashin a nan kusa da high court aka yanka hita ƙeya sanda kashin ƙeya sai bayyana suka kashe suka ɗauke mashin kuma aka kama wannan yaran da suka yi wannan abu mun yi magana akan a ɗauki mataki banda wannan akwai wani lokaci da aka yi hawa na sarki wanda waɗannan abubuwan hawa na sarki da ake yi wallahi akwai alkhairi da yawa a cikinsa amma na rantse muku da Allah akwai sharri da yawa a cikinsa domin yaran nan suna amfani da wannan taron da wannan rububin su ɗauko makamai suna bi layi layi suna daddatsa mutane suna kwace musu wayoyi suna kashe su babu wani taro da na sani a baya bayan nan daga shekara uku zuwa shekara hudu zuwa yau da aka yi na hawan daba na sarki wanda aka yi a garin nan wanda ba a samu daddatsa mutane ba ko kuma akalla kisan kai ba kuma na rantse da Allah sai mun faɗa sai mun faɗa wannan ba daidai ba ne akwai buƙatar a ɗauki mataki ga wanda suke shirya irin waɗannan taruka domin ganin cewa an kiyaye jinanin mutane da dukiyoyinsu domin jinanan mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu ya fi duk wani taro da za a yi a garin nan ko kuma a ƙasar nan gabaki ɗaya wannan ita ce aƙidar mu ita ce manufar mu ita ce fahimtar mu ita ce kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata annabi ya je ya daga kai ya kalli Ka'aba ya ce ma a zama sha'anuki ga ki da sha'anin girma ga ki da sha'anin daraja ga ki da kima fa wallahi annabi ya ce na rantse da Allah la zawalu duniya وزوال الكعبة أهون عند الله من إرادة دم امرئ مسلم النبي يتي نارن سيد الله دنيا ترغجي كعبة تروشي كدوبة جرمان كعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الله يتي ناسن يداكن كعبة كشم بايا رايور الأمة أما النبي يتي تروشي ترغجي تورغجي ya fi sauƙi a gurin Allah sama da aka ce wani ran musulmi to wani taro ne za mu ce ya fi ran musulmi a duniya idan dai kaba kanta bata kai darajar ran musulmi ba saboda ka muna kira da babban murya da sarki da mukarrabansa da wanda suke hada waɗannan taruka in ma ba su sani ba su sani ana amfani da waɗannan lokacin taruka nasu domin cin mutuncin mutane muna jan su da su tsoron Allah su ɗauki mataki mu ba ce a daina taro ba ba mu ce a daina hawa ba amma a ɗauki matakin da zai kiyaye rayukan al'umma wannan shine maganar mu Allah ba su iko kuma Allah ya sa su fahimce mu abu na biyu an zo an kashe bayan Allah jama'a an yi ta'addanci nan muka zo muka dinga diri gwamnati ta dau mataki to shikenan mukaddara sai gwamnati ta zo ta dauki mataki daga cikin matakan ita ce ta dakatar da mashina ya kamata mu mata adalci a karan farko idan misali yawo da mashin zai zamanto wani nau'i ne na ba da dama a kashe al'umma shin yawo da mahin ya fi muhimmanci ko kuma rayukan mutane suka fi muhimmanci rayukan mutane harka ce ta security yadda kai kake kallon abu ba su haka suke kallon shi ba yadda kai kake ganin ma- gaza matsala ne su kuma suna ganin nasarori a cikin haka na samu labari daga majiyoyi masu ƙarfi cewa daga lokacin da aka sa wannan doka ta mashina zuwa yau nasarar da hukumar 'yan sanda ta samu Allah ne kaɗai ya san adadinta balma a cikin maganganu an ce hatta wanda suka kashe amadi kasiran suna hannu an kama su an yi nasara jama'a ko an faɗi an yi nasara wannan ita ce magana ta adalci ta gaskiya to amma a lokaci guda kuma bayan mun ja hankalin al'umma da su ji tsoron Allah muna daga cikin wanda muke so a ɗau matakin daƙi na kashe-kashe a garin nan to kuma dole mu yi wa su kuma al'ummar adalci su ma a gwamnatance gwamna kai ne chief security na jihar ka muna yaba maka muna jinjina ma muna maka fatan alheri cewa daga lokacin da ka fara mulki har zuwa yanzu al'amuran tsaro ba su taɓarɓare a jihar gombe ba falillahi alhamdu wal minnatu wannan daga gurin Allah ne sa'annan kuma da ƙoƙarinka wajen ganin cewa an zauna lafiya amma ina sane da cewa duk zaman lafiyan da muke a gombe na tabbata cewa gwamna ba za ka so kuntata wa al'ummarka ba to muna masu sanar maka wallahi tun ina saudiya malam an tura min bidiyoyi an tura min audio an tura min hotuna an tura min maganganu akwai wanda za su yi bidiyo bayan magariba su hau kan titi su ɗauki hotunan titi ba kowa sai su tura maka sai akar maka Allah to sai ku san matakin da za ku ɗauka sai ku san nasiha da za ku yi wa gwamnati gahi nan garin ba kowa karfe bakwai tattalin arziki ya karye al'amura sun tsaya wannan tun na saudiya bidiyoyin suna nan hotunan suna nan maganganun suna nan boys boys da mutane suka yi min suna nan wanda na iya ba su amsa an ce musu to mu muna saudiya aikin da ke gaban mu ya sha kanmu bari za mu ɗauko jirgi mu dawo mu zo mu gaya gwamna cewa ya cire muku doka ko kuma a dole za ku haƙura sai mun dawo in ya so mu gabatar da abin da ya sauwaƙa na nasiha ma'ana wai kana can ma ana ce maka matsalar nan baka sanya ta faru ba baka sanya akai ba wai sai ka yi magana akai saboda mutane sun mai da al'amarin addini da mu'amala da zamantakewa al'amarin banza da haka na gina ce komai ko bidiyo a ɗaki na ko a hotel ɗinmu ban yi ba har rana mai kamata yau sai yanzu nake wannan magana su dawa da haka gwamna muna jan hankali don Allah a duba wannan al- al'amari al'umma tana cikin masifa wannan al'amari ya tsaye da abubuwa na ji hirar da aka yi da dr babaye sule Allah ya saka masa da alkhairi ya yi maganganu masu ma'ana wanda suke nuna akwai matakan da za a ɗauka domin yaran nan an san su an san gidajensu an san al'amuransu an san me suke ciki an san daga ina suke tasowa wallahi idan gwamnati ta sa wata guda sai ta kame su ta hukunta su wallahi za ta iya da izinin Allah to gwamna ka duba wannan bangaren sannan a sassautowa jama'a jama'a suna cikin damuwa dama yaya dama yaya balantana an ce wa kuturu rungumo gori ba a haka ma ya yake rayuwa balantana ka ce ɗauko gori ba bi ma'ana dama mutane suna cikin tashin hankali da matsaloli na talauci da fatara da abubuwa to yanzu wannan dokar kuma ta ƙara dakile al'amura muna roƙonka da girman Allah kuma mun san kakan ji magana kuma kakan saurare ta muna ma adalci akan cewa kaya haka ne don ka ɗauki mataki a magance matsalar amma muna ta- an karar da kai don Allah ka duba wannan doka a sassauto ta domin ko yanzu ka bugawa kwamishina kace a maida dokar nan karfe goma na dare wallahi na san kwamishina zai yi zai yi to muna roƙonka don Allah a yi wannan a duba wannan al'amari jama'a suna ta turo mana maganganu suna ta jin cewa ai kyakkyawan zato ne cewa idan mun faɗa za a saurare mu in mun ce a yi za a yi yasa ake gaya mana don haka su ma jama'a dole ne musu uzuri dole ne musu uzuri to kai kuma don Allah yi wa excellency ka yi haƙuri muna baka haƙuri a sassauta wannan doka roƙo muke yi Allah ya sa ya ji kuma Allah ya sa ya aiki da wannan magana tamu Allah ya bashi iko Allah ya bashi iko Allah ya zaunar mana da gombe lafiya ya zaunar mana da al'ummar mu lafiya ya zaunar mana da yankunan mu da guraren ibadar mu lafiya da harkokin mu gabaki daya ina muku fatan alkhairi jama'a daga yanzu dai Allah ya dawo da mu kuma za a ci gaba daga cikin wannan fa'idar gwamna ka sani muna gabatar da karatu tsakanin magarba da isha kamar ni a nan ina gabatarwa ranar talata ina gabatarwa ranar asabar waɗannan karatuttuka da muke gabatarwa wa excellency ka sani suna daga cikin karatuttuka da al'amuran alkhairi da suke taimakawa wajen zahar jihar ta zauna lafiya jama'a haka ne ko ba haka bane domin ana karanta maganganun Allah ne da maganganun Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda wannan yana sa Allah ya rage fushinsa akan al'umma a dalilin wannan doka yi wa excellency mai girma gwamna wannan darussa gaba ɗaya sun tsaya ga kwamanda nan ranar muna magana a platform ina ce masa in Allah da in muka dawo daga Kaduna mun dawowa ta na sake tafiya Kaduna mun je seminar na kusan kwana uku na ce in na dawo za mu mai da karatu kwamanda ya ce malam ka manta da makai maganar dokar mashin ya ce wallahi na manta kaga in akwai ta ba za a yi karatu ba to ya excellency wannan karatun kuma yana daga cikin alkhairan da suka saura mana a garin nan da ma duniyan nan gaba ɗaya da Najeriya gaba ɗaya muna roƙonka ko don wannan darajar alkur'ani da darajar sunnar manzon Allah ka sassauto da dokan nan al'umma ta samu ta dinga zuwa gurin karatu dama bahaushe ya ce ta malam ba ta wuce amin mu dama karatun mu shine damuwar mu rayuwa kuma Allah ne yake da ita in ya ga dama ya wadata mu in ya ga dama ya hana mu amma wannan dai samu mu tsira lahira da shi mu je lahira Allah yana mai yadda da mu dangane da karatun mu da ilimin mu don haka a taimake mu a dawo mana da wannan doka a sassauto ta ta yadda zai zamanto al'umma ta samu damar koda zuwa karatu ne muna addu'a Allah ba shi ikon jin wannan magana ya ba shi ikon aiki da ita ya kuma sa mu yi lafiya mu gama lafiya ina mana addu'a dukkan mu wallahi masallacin nan duk wanda yake zuwa da ma wanda yake jiyo mu daga nesa ba wanda ba mu yi wa addu'o'i ba a wannan aikin hajji da muka je muna addu'a Allah ya karba mana gabaki daya wanda duk yake da bukata ta alheri mun faɗa wa Allah matukar yana tare da mu a wannan masallaci da ma wanda bai zo nan ba baya tare da mu wani masallaci yake zuwa muna addu'a Allah biya kowa bukatunsa na alheri Allah ka amsa mana wannan addu'o'i ka amsa mana wannan bukatu ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ta zama komar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله